الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقوي نبو بقوي yau bakwai ga watan sha'aban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda yi daidai da daya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka wanda ke wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin sharhu sunna na malam barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine zai zama muƙaddima ta biyu tunda darasin farko shi ma muƙaddima ne to wannan ƙarashin muƙaddimar za mu yi duk da cewa nuskha da take hannuna ta ɗan bambanta da wadda take hannun wasu daga cikin yan uwa to sai nake ganin dacewar mu karasa wannan ta hannun na tun da kaɗan ne mukaddima da ta rage sai kuma mu karanta ta hannun su kai ta umul fa'ida don ya zamanto duk an fahimci kowanne kowanne an fa'idanta ya ce fahaza huwa majalu tauhidil muslimin in kanu sadiqin fal yusahihu al-aqida wa yanfu an hazzaiq wad dakhil litakuna kama jaa biha muhammadun sallallahu alaihi wa sallam لعجل أن المسلمين يتحدون عليها malam ɗoriya akan karatun da ya gabata yana ta magana ga waɗanda suke cewa suna ƙoƙarin su haɗa kan al'ummar musulmi amma a ƙarƙashin kowa ya tafi akan aƙidarsa a ƙyala kowa akan aƙidarsa amma a zo a haɗa kai malam yana nuna hakan ba abu bane mai yiwuwa to sai yake cewa fa hadha huwa majalu tauhidil muslimin wannan shine fagen ainihin wato da za a haɗe kan al'ummar musulmi akan tauhidi guda ɗaya in kanu sadiki da idan waɗancan masu da'awar a haɗa kai ɗin sun kasance suna kan gaskiya ko suna da gaskiya a cikin da'awarsu falyusahihul aqida su fara inganta aqida tasu da ta sauran jama'a wa yanfu an hazzaiga su kuma kore karkata daga cikin aqidar musulmi wadda da kuma shigogo cikin aƙidar musulmi abin da ya shigo baya ciki a fitar da shi litakuna kama ja'a biha muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan aƙidar musulmi ta kasance kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita li'ajali annal muslimina yattahiduna alaiha saboda al'umman musulmi kansu ya haɗu a kanta wa hadha huwa alladhi arahu salaf wannan shine abinda magabata na wannan al'ummar suka gani kalbarbahari kaman malam barbahari wa gairihi da waninsa min ta'alifi hadhihi rasail na wallafa irin waɗannan ƙananan ƙananan littattafai da suka shafi aqida wa hadhihi al-kutub da kuma irin waɗannan littattafai manya fi bayanil aqidati sahiha wajen yin bayanin aqida ingantacciya lamma hadathat al-fitanu yayin da fitintunu suka faru wal iftiraqat yayin da rarrabuwar kan al'umma ya faru waddalalatu yayin da bata iri daban-daban ya faru a cikin al'umma katabu hadhihi alaqaid sai magabata suka rubuta irin waɗannan aqidu yashrahuna biha sunna suna yin sharhi da ƙarin bayanin sunna allati kana alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin sunna da aqidar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kanta wa ashabuhu da sahabbansa wal qurunul mufaddala da kuma karnukan nan masu falala karnin sahabbai karnin tabi'ai karnin tabi'u tabi'in allati man lazimaha naja irin wato aqida da sunnar da duk wanda ya lazumce ta a cikin al'umman musulmi a yau naja ya tsira wa man hada anha wanda kwadi ya karkace mata halaka to ya halaka wal iyazu billah allati qala fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna da aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan ta yace taraktukum alal bayda na barku akan hanya faratas na barku akan wani titaske lailiha kana hariha daren kaman yini yake daren kaman yini yake don haka la ya zigu an illa halik babu mai karkacewa ya bauɗe daga wannan tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya halaka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu da halaka da tabewa wa yaqulu Allahu jalla wa ala ubangiji mai girma da ɗaukaka yana cewa al yawma ya isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Allah da kansa ya ce al-yauma a yau ne ya isa alladhina kafaru min dinikum kafurai suka yanke kauna suka fitar da tsammani min dinikum na dawowa kan addininku domin aqida ku daban tasu daban irin sufofin ku daban irin sufofin su daban dan haka ba za su iya rikidewa su zama ku ba kamar yanda babu yanda za a yi kuma ku zama su dan haka sun yanke kauna ku tafi akan naku su tafi akan nasu fala takhshawhum Allah ta'ala ce to sauran tsoron me kuma za ku ji na kafirai kada ku ji tsoron su Allah ta'ala yana tare da ku tunda kuna kan kyakkyawar aqida kuna kan kyakkyawan tafarki na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam taimakon Allah agajin Allah karfafar Allah tana tare da ku wakhshawni Allah yace ni kadai za ku ji tsoro al yawma Allah yace a yau akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku babu wani abu da sunan addini face ya gama cika sai dai abun da ya shafi kuma al'amuran rayuwa na yau da kullum kowane allazi da nashi amalu amma a babin addini addini ya riga ya cika abinda bai zama addini ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan har a naɗa ƙasa ba zai taɓa zama addini ba ko da mutane sun kama shi sun rike ko da sun jajirce ko da suna kashe kuɗi suna salwantar da rayuwarsu a kai ba zai zama addini ba dan addinin manzon Allah ya riga ya cika wa atmamtu alaikum ni'mati Allah ta'ala ce na cika muku ni'ima wa raditu lakum al-islam dina na yaddan muku da musulunci shi kadai ya zama addini da haka duk wanda ya nemi wani addini ba na musulunci ba Allah ba zai saurare shi ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin hadha huwa manadu ijtima'il kalima wannan shine dalilin haduwar kalmar al'umma wa tauhidil kalima wannan shine zai hada kalmar musulmi ta zama guda daya inda musulmin Kano ya buɗe baki ya magana aƙida haka musulmin Lagos haka musulmin da yake Onacha haka musulmin da yake wata ƙasa yake wata nahiya ta duniya duk zaka ji usulubin salan duk iri ɗaya ne amma an yuqal amma wai a ce najtami'u ala mattafaqna alaihi mu yadda mu haɗu akan abinda muka yi ittifaki akai wa ya'zuru ba'duna ba'dan sashin mu yayi wa sashi uzuri fi makhtalafna fihi a inda muka samu sabani fa hadha min al muhal wannan ƙarya ne aqidar da za a ce a to shikenan kai abin da ka yarda da shi tsaya akai ni ma in tsaya akan nawa inda na saba ma kai mun uzuri inda ka saba mun ma uzuri malai ce wannan min al muhal wannan abu ne wanda yake mustahili ba zai yi ba a babin aqida ba a yin haka ko dai a dunkule a zama ɗaya ko kuma kawai ka kama wata aƙida saɓanin irin ta manzan Allah amma ba maganar kana kan wata aƙida wadda take ta ci karo da ta annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana kan aƙida irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce ku zo ku haɗu shi ya maka uzuri da bai fahimta baka fahimci irin aƙidarsa ba kai ma ya ma uzuri da baka bai fahimci irin aƙida wannan ba zai yi ba mala yake ta in kana liqtilafu fil aqida in dai sabani a aqida ne to wannan ba zai yi ba amma law kana liqtilafu fil fiqh amma in sabanin fahimta aka samu a abin da ya shafi mas'alar fikihu wal masailil fiqhiyya da matsaloli irin na fikihu al-muhtamila waɗanda suke ɗaukan ma'anoni daban-daban fa hadha rubbama yasuk wannan zai iya yin daɗi zai iya zama mai sauki in dai a abin da ya shafi mas'aloli na fikihu ne wannan ya fahimci wata mas'ala ta fikihu akan kaza wani kuma ya fahimce ta ta wata fuskar daban tunda ana da fuskoki daban-daban da za a iya fahimtar mas'alar wannan ba zai zama mushkila ba wannan sabanin ba shi ake magana ba ma annal wajiba ittiba'u dalil tare da cewa koda akan abin da ya shafi sabanin fikihu abin da ya zama wajibi shine abu dalili ba abu ra'ayin wane ba ko abu mazhabin wane a'a wane ne a cikin waɗanda suka samu sabani a matsalolin fiqhin wane ne dalili yake tare da shi hatta fi masailil fiqh har abin da ya shafi matsalolin fiqh ba wane ake bi ba dalilin da ya jingina da shi shi ake bi qala Allah ta'ala domin ubangiji ta'ala ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin komai fi shay'in shay'in din na kira ce ko menene kuka saba a kansa Allah ta'ala ya ce farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda wannan sabanin domin ku samu warwarar sabanin cikin littafin Allah wa ilar rasul ko kuma war rasul kuma kuma yadda wannan sabanin zuwa ga manzon Allah shine hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ayoyin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta goyi bayansa to shine akan gaskiya daya abokin jayayya sai ya hakura ya janye in gaskiya yake nema wannan shine lakin lakin lakin al-ikhtilaf al-fiqhiyya sai dai sabani irin na fiqhu alladhi lahu alladhi lahu ihtimalun wanda yana da fuskoki daban-daban yana da ma'anoni mabambanta wa wajhun yana da fuskoki daban-daban to wannan la yuhdithu tafarruqa bainal muslimin za ka ga irin wannan sabanin baya kawo rarrabuwar kai tsakanin al'ummar musulmi wannan ya ce sunnonin sallah guda goma ne wannan ya ce sha uku ne wannan ya ce sha takwas ne za a ga ba a samun wani sabani wannan ya ce wanda ya kaza kabli zai yi wani kuma ya ce a shi yana ganin duk wanda ya kaza a sallah ba aji zai ba a samun wani sabani da za a ga saboda dama sabani ne na reshe zai iya daukan fahimtar ka zai iya daukan fahimtar abokin tattaunawarka walidhalika ahlus sunnati fihimul hanafi shi yasa a cikin ahlus sunna za ga a cikin su akwai dan mazhabar hanafiya fihimul maliki a cikin su akwai mai bin mazhabar malikiya wa fihimul shafi'i a cikin su akwai dan shafi'iyya wa fihimul hanbali a cikin su akwai dan mazhabar hanbaliya wa lam yakhtalifu kuma za ga ba sa wani sabawa walillahi alhamdu Allah mun gode maka wa lam yatafarraqu ba za ka taba ganin sun tafi dutse hannun riga sun rarrabu ba li'anna hadhihi ijtihadatun fiqhiyya saboda waɗannan ijtihadat ne kokari ne irin na fiqhu kowa ya yi amfani da wata na'ura da Allah ta'ala ya bashi ta fahimta ya gano wannan mas'alar ta fikihu me hukuncinta laha wujuhun da haka ita kuma mas'aloli na fikihu suna da fuskoki daban-daban kamar yadda satin da ya wuce ma mun bada misalin irin wannan walaha ihtimalatun min al-adilla kuma suna da dalilai waɗanda suke iya ɗaukan kaza su ɗauki kaza shi yasa ka koma cikin sabanin da malamai suka yi akan matsalolin fiqh za ga wannan ya dogara da dalili kaza wannan shi kuma bai kalli wannan dalilin ba shi kuma yana da wata madogara da wani dalilin da ya kafa hujja da shi amma al-aqida amma a babun aqida fa aqidatuhum wahida da malikiya da ainihin wato hanafiya malikiya shafi'iya hanbaliya duk za ga aqida tasu guda ɗaya ce al-hanabila والشافعية والمالكية والحنفية عقيدتهم واحدة وأن ده عقيدة سجودة ديتي وإن كان في أتباعهم من خالفهم ko da yake kana iya samun cikin mabiyansu akwai wanda suka saba musu fil aqida a aqida suna biye da su a mazhabance amma a aqida sun saba da su hadha yujadu fil hanabila irin waɗannan ana iya samun su a mazhabar hanbaliya wa yujadu fil hanafiya ana iya samun su a cikin mazhabar hanafiya wa yujadu fil shafi'iyya ana iya samun irin waɗannan a mazhabar shafi'iyya wa yujadu fil malikiya ana samu ma a cikin mazhabar mu ta malikiya fihim man khalafa al'imma a cikin mabiyansu akwai waɗanda suka saba waɗannan manyan jagororin Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Ga suna da'awar su mabiyansu ne amma sun saba da su fi aqidati ma cikin aqidarsu inna ma yantasibu ilaihim fil fiqh kawai suna dangantuwa zuwa ga waɗannan malaman manya fil fiqh abin da ya shafi fiqh ne fakat kawai. an fahimta ko wa amma fil aqida amma a babun aqida fa huwa mukhalifun lahum za a ga shi cikin mabiyan ana samun wanda ya saba wa wa'ancan manyan malaman a aƙida la yu'tabaruna atba'an lil a'imma to irin waɗannan ba za a kirga su a yi la'akari da su a matsayin mabiyan waɗannan manyan malamai din ba li'annahum ittaba'uhum fi shay'in sabida me sabida sun yi musu biyayya a cikin wani abu wa khalafuhum fi shay'in suka kuma saba musu a wani abu a hamma minhu wanda yafi abin da suka yadda da su akai muhimmanci sun yadda da su a babin fikiwa amma ba su yadda da su ba a babin aqida kaga wayannan ba za a yi la'akari da su a matsayin mabiya malikiya ko shafi'iya ko hanbaliya ko hanabila ba ba za a yi la'akari da su ba domin sun saba wayannan manyan malaman a aqida amma sun wafaka musu a cikin abin da ya shafi fikihu لأنهم اتبعوهم في شيء وخالفوهم في شيء أهم منه فلا يعتبرون من ولا فلا يعتبرون من أتباع الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة فلا أتبتشي مثل مبيا مالكية ko mazhab mabiya shafi'iyya ba ko mabiya wata daga cikin mazhabobin nan alhalin sun saba waɗannan malaman aqida hadha huwa alladhi hada bil ulama wannan shine abin da yasa malamai suka zabura kalbar bahariyu kaman malam barbahari wa gairihi da waninsa ila rasmi tariƙacin sahiha zuwa ga ƙoƙarin zana wa mutane tafarki ingantacce al-ma'khuzatu min kitabillah wato hanyar da aka ɗauko ta daga littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadi salaf da kuma koyarwar magabata min ajali an yasira alaiha almuslimun ba dan komai ba sai dan al'umma musulmi su tafi akan wannan titin akan wannan hanyar wa hadha min an-nasihati lillah wannan yana daga cikin yin nasiha ga Allah wa li rasulihi da manzansa wa li kitabihi da littafansa wa li a'immatil muslimina da kuma yin nasiha ga jagororin musulmi wa ammatihim da dukkan musulmi amma law kana al-amru khafiyan wa lam yubayyan amma da al'amarin ya ci gaba da tafiya a boye wayannan malaman su ma ba su yi rubuce rubuce irin wannan littafin da zamu karanta su malam barbahari da ire sa da ba su yi rubuce rubuce ba al'amarin ya ci gaba da tafiya a boye walam yubayyan ba a bayyana shi ba walam yu'allaf hadhihi almu'allafat ba a wallafa irin waɗannan talifa talifan ba la dalla kathirun minan nas to da dewa daga cikin mutane sun bata fa hadhihi almu'allafat irin waɗannan wallafe wallafe walillahi alhamd mun gode wa Allah ni'matun min Allah azza wa jal ni'ima ce wallahi daga Allah mai girma da ɗaukaka wa hujjatun min Allah kuma hujja ce daga Allah ala khalqihi akan halittarsa dan wayannan rubuce rubucen sun shiga ko ina da aka baka da damar ko dalili ko wata mafaka da zaka kuduri wata mummunar aqida ka mutu akan ta ka hadu da Allah ka ce kana da wani hanzari liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana dan duk wanda zai halaka ya halaka bisa hujja ya sani yaki karbar gaskiya wa yahya man hayya an bayyana wanda zai rayu shi ma ya rayu akan hujja to wannan shine kamar muqaddima ta karashin muqaddimar littafin da ke hannuna nuskhar so saboda ga zan karanta nuskhar da take hannun kowa dan kowa ya zama tare da ni a cikin karatun insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة إن الحمد لله yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inu muna gode masa muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna kuma neman tsarin Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu wa min sayyiati a'malina da miyagun ayyukanmu man yahdihillah wanda duk Allah ya shiryar da shi Allah ka shiryar da mu fala mudilla la ba mai batar da shi wa man yudlil wanda duk Allah ya batar fala hadiya la ba mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lah ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina mai shaidawa lalle annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah haƙƙa tuƙati hakikanin ko ƙololuwar tsoronsa wala ta mutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu sai kuna musulmi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matarsa daga wannan ran guda ɗaya ita ce na Hawwa wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa ya yada maza masu tarin yawa da mata masu tarin yawa minhuma daga waɗancan rawuka guda biyu annabi Adam da ainihin na Hawwa wattaqullah ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke yin magiya da sunansa wal arham wal arhama da wannan kira'ar kina akwai kira'ar wal arhami to wal arhama din sai ka kaddara waccan wattaqul arhama shine wato al arhama abin da ya nasabci wannan ittaqu din ce da haka wattaqul arhama ku kuma ji tsoron yanke zumunci inna allaha kana alaikum raqiba lalle ubangiji mai kula ne da sa ido akan ku ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wadda take madaidaiciya yuslih lakum a'malakum ubangiji zai gyara muku ayyukan ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasula duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a faqad faza tabbas ya rabauta fawzan azima rabauta mai girma amma ba'd bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullah mafi gaskiyar zance shine littafin Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fiyayyar shiriya ita ce shiriyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharri cikin al'amura kirkirarrun al'amura a addini wa kullu muhdathatin dukkan kirkirarren abu a addini bid'atun bid'a wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar dukkan bata da ita da ma'abocinta suna cikin wuta Allah ya tsare thumma amma ba'd malanci sannan kuma bayan haka lan yusliha halu hadhihi al-umma halin wannan al'ummar ba zai taba gyaruwa ba illa bima saluha bihi awwaluha sai da abinda ta farkon ta gyaru da shi al'umman mu lalacewa da ake ganin tayi lokacin kafin zuwan musulunci al'ummar da annabi ya zo ya tarar ta fi wannan taɓarɓarewa da lalacewa amma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da hasken wahayi da taimakon Allah ta gyaru ta zama yanda ta zama ta ɗaukaci wannan addinin ta taimake shi ta mara mu baya ta kashe kuɗi ta kashe ta sadaukar da rayukanta wajen ci gaban wannan addini da ɗaukakarsa har ya kawo zuwa gare mu da haka dukkan abin da ya je gwalgwale mana ya lalace mana in muna so ya gyaru to sai mun koma irin abin da ya gyara na farko sun ma ya gyara mu abinda ku ya gyara al'umma farko littafin Allah ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malai yace wallan yasluha halu hadhihi al'umma halin wannan al'umma ba zai taba gyaruwa ba illa bima saluha bihi awwaluha sai abin da ya gyara na farkonta wala yakhfa ala aqilin wannan ba boyayyen abu bane ga mai hankali anna awwala hadhihi al'umma lalle farkon wannan al'umma kanu sun kasance yata'allamuna al'ilma farkon wannan al'umma lokacin annabi da sahabbansa sun kasance da waɗanda suka biyo bayansu da kyautata suna neman ilimi ne suna koyan karatu lil amali bihi ba don su yi ado ba don su yi aiki da abin da suka karanta al'umma ta farko karatu suke ba don su yi ado da kwalliya da kafafa da hura hanci da shi ba a'a suna yin karatu ne don su yi aiki da shi la an yarkanu ila ma amilu a ba suna yin karatu ba ne don su karkata zuwa ga abinda alimu suka sani duna amalin ba tare da aiki ba su zama kawai suna a ce malam ko a ce shek ko a ce ustaz ko doktor ko kaza ko kaza a ce hakan kawai shine hadafin ba aiki ba kama huwa halun al'an mala ya ce kamar yadda halin mu yake a yau title din da taken da san shuhura din da san ɗaukaka shi kadai ne amma aikin babu nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya wa fihi qala ibn qutayba akan irin wannan ne malam ibn qutayba yake cewa kad kunna zamanan mun kasance a wani zamani na'taziru min al-jahl muna yin uzuri wa mutane saboda jahilci ba a sani bane karatun ba yawa sai ka gama wanda ya karatun da yake da ido da zai wayar da kan mutane a cikin al'umma ɗan kaɗan ne ga masu bukatar da yawa ga kuma masu ilimin yan kaɗan ya ce a lokacin mun keto wani zamani da muna yi wa mutane uzuri a kan jahilci saboda karatun bai yi yawa ba faƙad sirna al'an tun fa lokacin su ibnu kutaiba ya ce amma a yau amma yanzu na hataju muna da buƙatuwa ila li'tizar zuwa ga yanke hanzari min ilmi daga ilimin da ya yawa yanzu ba kada wani kowa an yanke ma hanzari karatu ya shiga gidan rediyo yi ake a masallatai yi ake a layukan mu yi ake yi ko ina inda sakon Allah zai shiga wa mutane wallahi yi ake a yi da safa a yi da rana a yi da yamma a yi da daddare ka kwanta bacci ka farka maka ji wani gidan rediyon an sa wani karatun a daki ka farka da asuba kana dawowa masallaci ka ji wani malamin shi ma yana wa'azi banda na talabishin banda wanda ake a masallatai don haka yanzu sai dai ka yi wa mutane ka ce ka yanke wa mutane hanzari saboda ilimi da yayi yawa da ana wa mutane uzuri saboda rashin karatu yanzu kuma ana yanke wa mutane hanzari a yanke musu bakin magana saboda karatu ya isa ko ina har ƙauyuka yanzu malam ibnu kutaiba tun a zamanin sai ya faɗa haka kaga ashe tun lokacin su ana fama da ga karatu ba a aiki da shi fal ilmu margubun la shakka fi bala ya ci gaba da cewa lallai ilimi abun kwaɗayi ne abun a so shi ne ko shakka babu walakin na la'amala fihi matulubun sai dai al'amala bihi yin aiki da karatun matulubun shi ma fa abun nema ne kamar yadda lallai akwai abun kwaɗayi cikin neman ilimi to kuma akwai abun nema cikin yin aiki da ilimin laginan anhu ba za a taɓa wadatuwa da ilimi ba karatu ba aiki ba wal ilmu ya amal domin shi ilimi shine yake yi wa aiki zagi shine ɗan zagin aiki dan sai an same shi ya shiga gaba sannan sai aiki ya biyo bayansa li'annahu asluhu saboda shi aikin asalinsa ilimi ne wa shar'uhu kuma shi aikin sharaɗin yinsa da kuma karɓuwarsa ilimi ne wal amalu shi aiki yatba'uhu yana biye ne da ilimi li'annahu samaratu domin shine amfanin shi ilimin a ganshi a aikace kana aikatawa wa far'uhu kuma shi aikin reshe ne daga cikin rassan ilimi falawla al'amal ba dan aiki ba ma kana lil ilmi fa'ida da yin karatun ba shi da amfani in dai har kawai a karanta wa mutane a tashi ba za a aiki ba to da karantar da mutane ilimi ba shi da fa'ida wa kama qil kaman yanda wani mawaki ke cewa وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوطن ما لمن دا لم يعملا بعلمه بايا ايكي دا علمنسا معذب shi za a fara yi wa azaba ranar tashin alkiyama min kabali ubadil wasan tun kafin masu bautar gunki a fara musu azaba kar kuma ka dauka sai malamin da zai zauna ya karanta duk abin da ka sani malami ne kai ma kansa duk abin da da baka san shi ba aka sanar da kai yanzu ka fahimce shi kai ma ka zama malami a kai don haka wanda ya yi karatu baya aiki da karatunsa shi ake fara azabtarwa tun kafin masu bautar gumaka a nan duniya fara musu azaba wala ya hasaban na ahadun don haka kada wani ya yi zato annala ilma gaya ilimin shine makura kawai ka zama ka samu certificate din in irin na certificate ka samu a'a ka zama ka kure karatu ka yi karatu mai yawa in karatun zaure ka yi ka ɗauka shi ne gaya ka yi karatu ka sauke littafai kala kala ka yi fannoni daban-daban ka ɗauka iyanan shi kenan abin da ake bukata shi ne gaya bal malai ce a'a al'ilmu khadimul amal shi ilimi boyi boyin aiki al'ilmu shi ilimi khadimul amal shine mai hidimtawa aiki zuwa yake ya zama boyi-boyin aiki wala amalu shi kuma aiki gayatul ilmi shine makurar ilimi abinda babban karshen abinda ilimi yake so ka yi shine aiki ka sani to aikata falaula la'amalu ba dan aiki ba lima yutlabu ilm dan me za a nemi ilimi in ba dan ai aiki da shi wai kowa ya zauna cikin duhun jahilcinsa kowa ya ci gaba da harkarsa walaula ilm ba dan ilimi ba lima yutlabu amalun dan me za a nemi mutane su yi aiki za su yi aikin abin da ba su sani bane sai sun sani sannan su yi aiki da haka ba dan ilimi ba to dan me za a nemi mutane su yi aiki kuma ba dan aiki ba dan me sa za a ce mutane su nemi ilimi kaga mutalaziman a hada suke laziman mutalazimai ne ba sa rabuwa ilimi da aiki dan juma ne da dan jummai wa sadaqa ibn rushdin ibn rushd ya faɗi gaskiya hina qala lokacin da yace kana la ilmu fi sudur wal yawma sara fi thiyab da ilimi a kirje ki sai ka zo ka mu'amalanci mutum a mu'amalarsa da shigarsa da fitarsa mu'amalarsa da iyalansa mu'amalarsa da makwabtansa mu'amalarsa da abokan harkoki na yau da kullun wannan shi zai nuna ma wani yayi karatu ilimin yana na a kirjinsa ya ce amma a yau ilimi ya koma riga a sa alkyabba a naɗa rawani a rike kandiri a rike mai rike carbi ya rike mai wata siffantuwa da ilimi ko wata shiga irin ta masu ilimi yana nan yanzu ilimi ya koma riga sa babban riga a sa asake a sa kaza yanzu ilimi ya koma riga da yace ibnu rushd yace ilimi a kirce ki yace wal yau amma yau sara fi thiyab ya koma cikin tufafi ado kawai mutane suke yi da shi wa alam ka sani allamani Allah wa iyyak Allah ya ilmantar da ni ya sanar da ni da kai mai sauraro anna aslal ilm ka sani asalin ilimi wal amal da asalin aiki al ikhlas shine ikhlasi su kuma tushen su da ilimin da aikin tushen su gaba daya ana mai da su ikhlasi bayan bagi lil alim haka ya kamata ga malami mai ilimi an ya ta kallama biniyatin in zai yi magana ya yi magana da kyakkyawan niyya kar ya yi don burgewa kar ya yi don a san ya sani ya yi biniyatin da kyakkyawan niyya ya yi da niyya wa husni qasdin da kyakkyawar manufa wa qad kana salaf yace hakika magabata na kwarai na wannan al'umma sun kasance ya dulubuna al-ilma lillah suna neman ilimin su ne dan Allah fanabilu sai suka ɗaukaka Allahn da ya san dan shi suke yi dan su san shi dan su sanar da al'umma su ma al'umma su san shi wannan ne hadabinsu manufarsu ta ilimi sai suka ɗaukaka wasaru a imma sai gashi sun kasance sun zama jagorori yukuta da bihim da ake koyi da su sun bar duniya sama da shekara dubu da wani abu amma kowa duk mutumin arziki so yake koyi da su sun ɗaukaka har yanzu sunayensu shi ake ji wal yau mala ya ce amma a yau yaksuruna al-kalam sai surutu surutu shi da yafi yawa yaksuruna al-kalam su kuma da yanzu sai yawan zance yawan surutu ma'a naqasil ilm tare da tawayar ilimin ba ma ilimin kirki sai surutun shi yafi yawa kun babbaki ita tafi yawa wasu ilkasad da kuma mummunan niyya ba ilimin ilimin bai taka kara kira ba sai kuma mummunan niyya ba kyakkyawan niyya ma gashi bai da yawa kuma ga mummunan niyya ta shiga cikinsa kaga illa biyu kenan ga karamin sani bahaushe ya ce hukumi sannan kuma mummunan niyya da rashin ikilasi ya shiga cikinsa Allah ya tsare wa min zalika ya takhallasu ladaina daga wannan ne sakamakon da zai fita a gare mu annal ilma za mu fahimci cewa ashe ilimi la budda an yi umala bihi ba makawa in dai ka sani to sai ka yi aiki da shi wa annal amala kuma hakika shi aiki yambagi lahu min ilm ya kamata a ce akwai ilimi kafin a yi shi kamar yadda mala abdurrahman al-akhdari rahimahullah mai ahalari yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi kaga sai da ilimi ba za ka zo kai sallah ba ba ilimi ba za ka yi alwala ba sai da ilimi azumi sai da ilimi sauran duk ibadu da kake gani sai da ilimi wala budda lahuma min al-ikhlas shi kuma da ilimin da aiki ba makawa su kuma sai an samu kyakkyawan niyya ikhlasi fa nas'alu Allah at-tawfiq muna roƙon Allah ya datar da mu wal ikhlas Allah ya bamu ikhlasi qala abu ubaida ma'mar bin al-musanna mala abu ubaida mai suna ma'mar bin al-musanna yana cewa man arada an ya'kula al-khubza bil ilmi faltabaka alayhi al-bawaqi wanda duk yake so ya nemi abinci ya ci abinci da ilimi na addini to makoka su fara makoka ba sai ya mutu ba duk wanda shi da karatun yake so ya samu gurasa ya ci ya samu kuɗi da zai ɗinka rigasa ya shiga gwamnati ko kai ya shiga gwamnati ko ya rafi manyan mutane ko masu kuɗi ko kai ya rabe su duk shi da ilimin yake so ya wannan malam ma'amar bin musanna ya ce masu kuka su fara makuka ɗauko wannan karatun zube shi a zamanin da muke rayuwa yanzu duk wanda yake so shi karatun nan da yake yi abinci yake nema gurasa da na magi yake so ya samu da shi to masu kuka su fara ma kuka dan zai ta'adi ba dan kankani ba wa fil khitam a ƙarshe a tawajjahu ila Allah ta'ala ina fuskantar da kyakkyawan niyya ta zuwa ga Allah ta'ala bi an ya taqabbala minna hadha al'amal muna roƙon Allah ya karɓar mana wannan aiki wa yaj'aluhu wa yaj'aluhu ya sanya wannan aiki na fi allana ya zama mai amfani a gare mu walil muslimina kuma ya zama mai amfani ga musulmi ajma'ina baki daya wa an yajziya man qamu ala hadha al'amal kuma muna roƙon Allah ya saka wa waɗanda suka tsaya kai da fata wajen yin wannan aikin khairal jaza mafi alkhairin sakayya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin to wannan kamar sharar fage yanzu zai karantar da mu duk da mun dan karanta tarjama ta shi malamin wancan satin amma wannan tafi yawa da faɗi za mu karanta ta insha Allah tarjamatun lil imam al barbahari yanzu wane ne mai wannan littafin malam barbahari ismuhu wa nasabu sunansa da dangantakarsa huwa al imam al qudwa shaykhul hanabila wa kabiruhum fi asri al hafiz al mutqin al thika al faqih abu muhammad al-hassan ibn ali ibn khalab al-barbahari wannan shine sunansa mala ya ce wannan duk take ne da girmamawa da irin ɗaukaka da yabo da ya samu daga wajen malamai shine ya tattara ya samu wannan taken ba shi bane yake ba kansa yake ba da labarin balle ka ce ya zuga kansa a'a bayan ya bar ya wuce ya gama rayuwarsa kuma waɗanda suka san waye shi suka zo suka ga ya kai waɗannan matakan duk da aka faɗa masa title kenan eh shine kamar yanzu da ake cc abin nan a karamakan lawo da oon da wata abin nan yawa yawa ko professorship ko huwal imam shi dai jagora ne alkuduwa kuma abin koyi shekul hanabila ɗaya daga cikin manyan malamai na mazhabar hanabila wa kabiruhum fi asari kuma shine babba a zamaninsa a wannan bangaren alhafiz babban malamin hadisi shi ake kira hafiz almutqin mai kiyayewa da hadda athika kuma amintacce alfaqi masani abu muhammad alkunyarsa kenan alhasan sunansa kenan bin ali dan ali bin khalab dan khalab wanda aka fi sani da albarbahari bi fatihil ba in za ka karanta wannan kalmar ta barbahari to ka yi wa ba'un din fataha almuwahada wanda aka yi mata digo guda daya wa sukunun ra rawun ɗin ka ɗaure ta bar almuhmala kuma ita rawun ɗin mara ɗigo kakka ce baz ka faɗi da zayyun a'a ra'un ce wa fatihil ba da kuma yi wa ba'un ɗin ta gaba ita ma fata bar ba athaniya ba'un ta biyu aidan wa ra'ul muhmala aidan ita kuma ra'un ta biyu ita ma har wa yau mara ɗigo ba'dal ha bayan hawun ɗin wal alif da alif barbahari nisbatun wannan barbahari ɗin dangantaka ce ko ana danganta shi ne ila barbahar izuwa barbahar shi kuma barbahar wahiya aduya sun ce wani magani ne tujilabu min alhind da ake tahowa da shi ko ake yin odarsa ko a nemo shi daga kasar india ake zuwa da shi to kamar yadda makaranta satin da ya wuce ko dai yana yawan ta'amuli da wannan maganin ko kuma yana sana'ar siyar da shi shi sa kawai sai ya zama barbahari mai sana'a ko mai siyar da irin wannan maganin da ake zuwa da shi daga indiya na ainihin wato mai suna barbahar hayatu rayuwar wannan malami kanal imamul barbahari shi rayuwar wannan malami barbahari kawwa zuwa ga abu hadith abu magabata la ya khafu billahi law matala'im baya tsoron zargin mai zargi game da addinin Allah wa kana shadidul inkari ala ahlil bid'ah kuma malami ne mai tsananin yin inkari ga ma'abuta bid'a wal ahwa da san zuciya shadidul mubayana mai tsananin wato yin wato hannun riga ne lahum da su ko mai yawan sabawa ne da su bil yadi da hannu wal lisan da harshe sahibu sitin ma'abocin kyakkyawan ambato shine shine sit seed bikasar seed sahibu seed ma'abocin kyakkyawan ambato inda sultan a wajen sarki na zamaninsa na sha abu muhammad wannan malami abu muhammad ya taso wasu ɗabi'atin ilmiya jayyida wato ya taso a tsakiyar gida ingantacce na ilimi gidan ilimi ya taso faƙadin sahiba jama'atin min ashabil imami ahmad lalle ko shakka babu ya yi karatu ya zauna da wasu cikin almajiran imamu ahmad bin hanbal min humul imam ahmad bin muhammad abubakar almarwazi daga cikin waɗanda ya zauna tare da su ya karatu akwai ainihin wato imam ahmad bin muhammad abubakar wanda aka fi sani da almarwazi sahibul imam ko sahibul imam ahmad wato wanda yake ɗaya ne daga cikin almajiran imamu ahmad wa ahadu nujaba'i talamizihi kuma ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shi imamu ahmad وصاحب ايضا سهل ابن عبد الله التستري ko tasturi kuma sannan ya zauna ya kuma aboci wato sahal ibn abdullahi tusturi wani babban sufi ne na gaskiya mai gudun duniya sahal ibn abdullahi tusturi an fahimta ba na bogi bane wannan an fahimta wannan ba wanda yake ci da wannan bane ya ma fika gudun duniya kai da kake abin nan da haka ya ya ya yi karatu a wajen sa warawa anhu kuma ya ruwaici wani abu daga gare shi ko warawa anhu qaula ya ruwaici daga cikin maganganun wannan bawan Allah Sahal bin Abdullahi Tusturi ya ruwaici wannan magana a wajen sa inna Allah khalaqa dunya Allah ya halicci duniya waja'ala fiha juhalan wa ulama ya sanya jahilai da malamai a cikinta in ji sahal bin abdullahi tusturi wa afdalul ilmi ya ce amma mafificin ilimi ma umila bihi shine wanda aka yi aiki da shi wal ilmu kulluhu hujjatun ya ce ilimi ga baki ɗayansa hujja ne illa ma umila bihi sai fa wanda aka yi aiki da shi wal amalu bihi shi ko aiki da ilimin nan haba'an kura ne illa ma sahha sai in abin da ya inganta ne cikin ilimin falastu aqta'u bihi illa bi istithna'i ma sha Allah to idan aiki ya zamanto ya hadu da ilimi kuma ya zama da ikilasi kuma abin da aka ko dogara da shi wajen yin aikin ya inganta to falastu aqta'u bihi ba zan yanke hukunci kai tsaye ce aikin karbabbe ba illa bi istithna'i ma sha Allah sai dai togaciya da cewa ma sha Allah an fahimta ma'ana in dai aiki ya hadu da ilimi ilimin kuma wanda ya inganta kuma aka samu ikhlasi to insha Allah zai zama karbabbe a wajen Allah shuyukhuhu malaman wannan malami sannan dalabuhu lil ilm sai kuma neman ilimin sa laqad kana al barbahari rahimahullah mabradan fi talab al ilm lalle hakika malam barbahari yayi fice shine mabrazan yayi fice fi talabi fi talabihi lil ilm wajen neman ilimin sa wa harisan ala tahsili kuma mai kwaɗayi ne wajen ƙoƙarin tara ilimi da samun ilimin yana bin hanyoyin duk da magabata suka ce in an bu ana samun karatu haythu talaqqal ilma inda ya ya sawi kwashi karatu ala jama'atin wato wajen manyan jama'a mai yawa min kibari ashabil imam ahmad daga cikin manyan almajiran imam ahmad bin hanbal wa min bainihim daga cikin su kamar yadda muka ambata akwai ahmad ibn muhammad ibn al-hajjaj ibn abdul aziz abubakar al-marwazi al-imam al-qudwa al-faqih al-muhaddith nazilu dimashq nazilu baghdad sahibul imam ahmad yayi karatu a wajen wannan malamin sannan yayi karatu a wajen sahal bin abdullahi ibn yunus at-tusturi abu muhammad al-imam al-abid az-zahid lahu mawa'id wa ahwal wa karamat makanatuhu al-ilmiya matsayinsa na ilim wa sana'ul ulama'i alai da irin yaban da malamai suka yi masa qala abu abdullah al-faqih malam abu abdullah al-faqih yana cewa idza ra'aita al-baghdadi idza ra'aita al-baghdadiyya yuhibbu abul hasan ibn bashar wa aba muhammad al-barbahari fa'alam annahu sahiba sunnah abu abdullah al-faqih yace idan kaga mutum a baghdad yana son wa'annan manyan malaman yana son abul abul hasan ibn bashar yana son muhammad abu muhammad al-barbahari to ka sani wannan mutumin ahlus sunna ne har an gano cewa in dai a baghdad ka ji wani yana son abu abdullah bin abu abul hasan ibn bashar yana son abu muhammad al-barbahari to wannan ma abocin sunnar riko da sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibn kathir kaga wannan yabo ne a ce wanda da aka yana son ka alama ce ta akan gaskiya yake kaga wannan yabo ne ibn kathir yana cewa ibn kathir al-alim az-zahid al-faqih al-hanbali al-wa'iz shi ma da yazo wajen yaban sa yace barbahari malami ne kuma bayan malantakar ga gudun duniya zahid ne sannan al-faqih al-hanbali wato masanin fiqh ne a mazhabar hanbaliya al-wa'iz kuma mutum ne mai wa'azi wa kana shadidan ala ahlil bid'i ya kasance ba mai sauki bane ga yan bid'a wal ma'asi da masu aikata sabo ba shi da sauki a tattare da su wa kana kathirul qudwa qadri wa kana kabi wa kana kabirul qadri ya kasance mai girman daraja tu'azzimuhu al khassatu wal amma mutane na musamman malamai da manyan mutane suna kaunarsa haka kuma ainihin suna girmama shi kai wal amma da kuma sauran jama'an gari ga magarin mutane وقال ابن ابي يعلى ابن ابي يعلى yana cewa shaykhu ta'ifa fi waqti yake cewa shi wannan barbaharin shehi wato malami ne na at-ta'ifa ma'abuta tawaga ta bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa wa mutaqaddimuha kuma shine na gaba gaba din su fil inkari ala ahli al-bid'i wajen yin inkari ga ma'abuta bid'a wal mubayanati lahum bil yad wal lisan da kuma mai sabawa da su a had da hannu da kuma harshe wa kana lahu situn inda sultan ya kasance yana da kyakkyawan ambato da kyakkyawan yabo wajen sarki wa qadamun inda al-asba inda al-ashab sannan kuma jarimi ne wajen abokan gwagwarmayarsa wa kana ahadu la'immati al-arifin kuma ɗaya ne daga cikin jagorori masana Allah wal huffaz lil usul al mutaqinin kuma ɗaya ne daga cikin manyan al huffaz lil usul waɗanda suke kiyaye usul al mutaqinina masu inganta abinda suka kiyaye ko suka haddace na ilimin hadisi da sauran ilmai wathiqat al mu'minin kuma ɗaya ne daga cikin amintattun mu'mine da ake da su a wannan lokaci zuhuduhu wa wara'u sai kuma gudun duniyarsa da tsantseninsa laqad urifa al-barba imamu al-barbahari bizuhud wal wara lalle duk wanda ya san malam barbahari ya san shi da zuhud gudun duniya wal wara da tsantseni bari zaka ji tsantsenin sa wa qad zakara abu al-hasan ibnu bashar abu al-hasan ibnu bashar ya ambata yace kala yake cewa tanazzaha al-barbahari min mirathi min mirathi abihi an 70 alf dirham wai barbahari ya haƙura ya wanke hannunsa ga gadon babansa dirhami dubu saba'in kawai saboda akwai ɗan abin da bai fahimta ba a cikin dukiyar saboda tsantseni kawai aka yi ce shi ba zai ci gadon dirhami dubu saba'in wannan fa ba wai zuwa ya shiga cikin wani guri ya samar da wani kuɗi wanda yake ba halal ba ko wanda ake tantama a'a gada ya yi babansa ne ya mutu aka raba yake tsantseni ya zara hannunsa ya ki karɓar dirhami dubu saba'in kaga yayi akwai wara وقال ابن أبي يعلى كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة مالن ابن أبي يعلى يتي مالن بربهاري يكسن تينا دا مجاهدات وعزو دا قوكري كلا كلا ومقامات دا متاكي في الدين أتكين الدين كثيرة مسيوة موقفه من أهل البدع مي مسأيم بربهاري غمد ما أبو تابدع لقد كان الإمام البربهاري رحمه الله شديدا على أهل البدع malam barbahari ya kasance mai tsanani ne ga ma'abota bid'a wal ahwa da ma'abota son zuciya babu sauki munabidan lahum mai adawa ne da su bil yadi da hannu wal lisan da harshe wa huwa fi hadha kullihi amma duk da wannan tsananin da yake da shi ga ma'abota son zuciya da saban Allah da ma'abota bid'a tattare da haka muttabi'un li maslaki ahlus sunnati wal jamaa duk da haka yana bin tafarkin ahlus sunnati wal jamaa fi mu'amalati ahlil bid'i wajen mu'amalantar yan bid'a wal ahwa da ma'abota son zuciya faqad kana rahimahullah harisan ala safa'i hadha din ma'ana wajen mu'amala da su yana da kyakkyawan mu'amala wajen mu'amala da su amma fa an zo babin addini da kece gaskiya to kuma anan zaka ga ba shi da sauki a kansu faqad kana rahimahullah haqiqa malam barbahari rahimahullah ya kasance harisan ala safa'i hadha din yana da kwadayi wajen tace wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga barin gurbata wa ibadi kulli ma alika bihi da kuma nesantar da duk abin da ya damfara ya makale da wannan addinin min albid'i na bid'o'i wal ahwa da san zuciya min at-tajahhum na jahamiyanci wal i'tizal da mu'tazilanci wat tamash'uri wat tamash'uri da ash'ariyanci wat tasawufi da sufanci wat tashayyu'i da shi'anci wat taraffudi da kuma rafidanci duk yana kokarin karkadewa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ga barin waɗannan kungiyoyi waɗanda sun saki hanya wa min talamizi yana daga cikin ɗalibansa al-imam al-qudwa al-faqih abu abdullah muhammad ibn ubaidillah ibn muhammad al-akbari ash-shahir ibn battah wanda aka fi sani da ibn battah wannan ibn battah din almajirin sa ne tuwaffiya fil muharram ibn battah ya rasu a cikin watan muharram min sanati 70 wa 80 wa 300 shekara ta 387 daga cikin almajiransa akwai al-imam al-qudwa an-natiq bil hikma wato akwai al-imam al-qudwa an-natiq bil hikma mai magana irin ta hikima mai suna Muhammad bin Ahmad bin Ismail al-Baghdadi Abu al-Husayn ibn Sam'un wanda aka fi sani da ibn Sam'un al-Wa'id shi ma mai wa'azi sahibul ahwal wal muqamat ga ahwal ga muqamat wufiya fi nisfi dilqa'da shi ma ya rasu a rabin watan zulqida min sanati saba'in wa thamanina wa thuluthmi'a ɗari shekara ɗari uku da tamanin da bakwai mihinatuhu wa wafatu ku yi haƙuri mu ƙarasa mihinatuhu wa wafatu sai kuma irin jarabobi da ya ci karo da su a rayuwarsa da kuma rasuwarsa lamma kana al-imamu al-barbahari rahimahullah lahu min as-sit yayin da imamu al-barbahari ya kasance yana da ambato kyakkyawa in kaje wajen sarkin zamaninsa yana faɗan lafuzza masu kyau akan imamu al-barbahari wal haiba inda al'amma da kuma kwarjini da Allah ya bashi wajen mutanen gari wal khasa da kuma mutane na musamman walahu min alhadwati inda sultani qadaran azima sannan yana da matsayi mai girma a wajen shugaba ko sarki na wannan zamanin ma fatiha ahlul ahwa wal bid'a al muadina lahu da haka ma'abuta bid'a da san zuciya ba su gushe ba al muadina lahu waɗanda suke adawa da shi yu'allibuna sultan suna ziga sarki wa yugizuna qalbahu ko wa yugizuna qalbahu alaihi suna zuwa su faɗi maganganun da za su fusata sarki a kansa hatta amara al-khalifa al-qahir wa wazirahu ibn muqula fi sanati ihda wa ishirina wa thuluthmi'a bil qabd ala al-barbahari har zigar ta yi wa sarki tasiri yau da kullun ana zuwa a kawo suka da saransa har dai shi ainihin khalifa al-qahir na wannan lokacin ya umarci wazirinsa ibn muqula a shekara ta 321 bil qabd ala al barbahari yace yana so a kamo masa malam a kamo ma barbahari wa ashab barbahari wa ashabihi da kuma almajiransa fasta taral barbahari barbahari da ya samu labari sai ya buya wa qabada ala jama'atin min kibari ashabi amma shi wazirin ya sa ya kame manya-manyan ainihin almajiransa wa humilu ilal basara aka ɗauke su aka kai su ainihin garin basara wa aqaba Allahu ta'ala ibnu muqula amma fa Allah ta'ala ya yi ukuba ga wannan wazirin ibnu muqula ala fi'ilihi zalika akan wannan aikin da yayi bi an sakhida alaihi alqahir Allah madaukakin sarki sai kuma ya hada su da sarki shi wazir sai sarki kuma alaka ta tsami tsakaninsa da wazirinsa dan haka wa haraba ibnu muqula shi kansa da ya ga sarki ya fusata yanzu shi ma za a hukunta shi shi kansa shi ma wazirin sai ya gudu wa azalahu alqahir shi sarki alqahir ya tuba wannan wazirin an wazarati daga wazircin nasa wa taraha fi darihi nar kuma yasa aka cinna wa gidansa wuta wa qabada ala alqahir billah yawm al-arba'a wa qubida ala alqahir billah يوم الأربعاء للست من شهر الجماد الآخرة سنة اثنين وعشرين وثلثمائة شما الكاهر بالله دن أنكر برنسا رانا لاربا أين واتو شدا قوتا جماد الآخرة شكرة دري أكو دا عشرين دا بيو وهبسا شما أكا كاما شي أكا tsare shi wa khuli'a aka kuma tube shi daga wannan kalifancin shi ma wato kamar duk wannan tasiri ne na taba bayan Allah da suka yi wa sumilat a aina aka tsire idanuwansa guda biyu fi hadal yau a wannan ranar hatta salata jami'an har suka tsiyaye gaba daya fa amiya ya makance sun mata faddala Allah ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da falala ga ibnu ga malam barbahari wa adal barbahari ila hishmi hishmate malam barbahari ya dawo zuwa nutsuwarsa ya ci gaba da karantar da mutane hatta innahu lamma tuwfiya abu abdullah har ma lokacin da abu abdullahi ibnu arafa ya rasu wa hadara janazatahu amathila abna'i dunya wa din wato fitattun 'yan duniya ko ma'abuta duniya masu duniya a hannunsu da manyan masu riko da addini suka halarci jana'izar ibn arafa wa kanal muqaddimu ala jama'atihim fil imama sai ya kasance wanda aka gabatar a duk taron wannan jama'ar wajen ya limancin sallar gawar da ta ibn arafa al-barbahari shine malam barbahari wa zalika fi safar wannan ku ya faru ne a cikin watan safar sanata 23 wa 300 shekara ta 323 wa fi hadhihi sana a wannan shekarar ne izdadar hishmatu albarbahari nutsuwar malam barbahari ta karu wa alal kalimatu kalmarsa ta kara ta kara daukaka wa zahara ashabu almajiransu su ma suka kara fice wa ishtaharu fil inkari suka shahara wan tasharu kai suka watsu a bayan kasa fil inkari alal mubtadi'a wajen ci gaba da yin inkari ga ma'abuta bid'a rahimallahu الله الإمام البربهاري الله يرحمه da jin kai ga malam barbahari faqad kana imaman lalle ya kasance wannan jagora ne kudwa abun koyi sunniyan mai riko da sunna saifan muslatan takobi zararre ala ahlil bid'i waz zandaqa akan yan ma'abuta bid'a da kuma zindikai wannan shine karshen tarjumar da zamu karanta insha Allah an ce lokaci yayi tun dazu zamu tsaya a nan kuma insha Allah sai bayan sallah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu dada abinda kuma muka yi na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ga wannan wata na Ramadan cikin lafiya da imani Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon raya yininnikansa da dararansa da ibada Allah ka samu cikin bayan da za a yanta a cikin wannan wata dukkanin alkhairai da Allah ta'ala ke saukarwa a wannan wata Allah ka saukar da su a kanmu wannan yanayi da ake ciki na wannan annoba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare al'ummar musulmi Allah maɗaukakin sarki ba dan halin mu ba Allah ba dan halin mu ba Allah mun tuba Allah maɗaukakin sarki ka yaye mana Allah madaukakin sarki ka yaye mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu